عليه وسلم وصحتك قبل سقمك صحتك قبل سقمك يعني اغتنم الأعمال الصالحة في الصحة قبل أن يحول بينك وبين وبينها السقم والسقم والمرض واستغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصر لو حصل تقصير من في المرض انجبر بذلك فيستفيد الإنسان من صحته ما قد يضعفه المرض عنه يوما ما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وغناك قبل فقرك أي اغتنم قدرتك عن العبادة المالية والخيرات والمبرآت الأخروية في مطلق الأحوال مثل التصدق بفضل مالك ونحوه قبل فقدك المال في حياتك أو قبل الممات وفقدك المال الذي تعطي منه وجوه الخير فتصير فقيرا في الدارين وقال النبي صلى الله عليه وسلم وفراغك قبل شغلك أي على الإنسان أن يستغل أوقات فراغه ويعمل فيها بالخير قبل أن تشغله الشواغل كالزواج والأولاد وطلب الرزق ونحو ذلك من مكدرات الحياة ومن المشقات والنصب وما حولها ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا وحياتك قبل موتك الله أكبر أي يغتنم الأعمال الصالحة في الحياة قبل أن يحول بينك وبين الموت وهذه الخمسة لا يعرف قدرها إلا بعد زوالها فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yan uwa musulmi mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala mu kasance a rayuwa masu yawan kiyaye dokokin Allah Allah madaukaki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku kiyaye dokokin Allah kowace rai ta dubi zuwa ga abin da ta aikata don gobe alkiyama ku kiyaye dokokin Allah lallai Allah masani ne mai ba ku labari ne akan abin da kuka kasance kuna aikatawa Allah yana cewa kada ku zamto kamar waɗanda suka manta da al'amarin Allah sai Allah ya mantar da su kawunansu waɗannan su ne fasikai Allah ka tsare mu da fasikanci ya ku bayin Allah wannan rayuwar da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ya mana baiwarta ya sanya mu daga cikin rayayyu kuma muna musulmi muna da ƙudura na bauta mu sani wannan yana daga cikin ni'ima mafi girma rayuwa da Allah ya halitta dan adam tana tafiya ne tana jujjuyawa ne akan jarrabawa duk abin da Allah ya baka jarrabawa ce saboda Allah sai da ya faɗa mana cewa wa nabluukum bisharri wal khairi fitna za mu jarrabe ku da samun alheri da samuwan sharri a matsayin jarrabawa gare ku wa ilaina turja'una amma gare mu za a maishe ku a ran tashin alkiyama ya ku bayin Allah mu sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya shiryar da mu ya shirya da wannan al'umma tashi dangane da ƙoƙarin ribatar lokaci na rayuwa da damammaki da Allah ta'ala ya bamu wajen aikata kyawawan ayyuka waɗanda su za su zame mana guziri na tadda ainihin Allah maɗaukakin sarki a gidan lahira. Mu cika lokutanmu da hanyoyin ɗa'a da ayyuka na ɗa'a iri daban-daban, saboda wannan rayuwar ta ɗan adam a duniya to a cikinta ne yake noma abin da zai samu ainihin wato alkiyama Allah ka ba mu ikon cin ribar lokutan mu ka ba mu ikon ribatan lokacin mu cikin abin da zai amfani mu akwai hadisi ingantacce wanda imamul hakim ya fitar da wannan hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi cewa يغتنم خمسا قبل خمس كتريبا أبو هو غدا بيار كافن زوى النوى بيار دم بيار أنغاني بيار دم نوى دم بيار أبو هو غدا بيار نفرقوا في أوروشيا نبيو أقوي دوكيا نأكو أقوي واللوكشي ددامة ta hudu akwai rayuwa duk idan Allah ya baka waɗannan abubuwa guda hudu to ka yi ƙoƙarin cin riban su wace guda biyar ko ka ci riban su da wadata da ainihin wato lafiya da Allah ta'ala ya baka shine ban ambata ba kowanne ka yi ƙoƙari ka ci riban su kafin zuwan guda biyar to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bamu biyar din kuma ya gaya mana maganin biyar din yace da mu ku ci riban abubuwa guda biyar ku ribace su kafin zuwan biyar na farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ya cewa abu na farko da ya kamata mutum ya kula da shi wanda zai ci gajiyarsa shine shababaka qabla harami ka ci riban ƙuruciyarka tun gabanin tsufa yanzu Allah ya halicce ka a cikin rauni sannan bayan wannan raunin ya sa maka ƙarfi sannan bayan wannan ƙarfin zai sanya maka ne rauni da furfura Allah ya ce Allah yana halittar abin da ya so shi ne masani kuma shi ne mai iko a kan dukkanin komai na'am Allah ya baka wannan ƙuruciyar zai tambaye ka akan ta lokacin da kake ɗan samari kake jinka da ƙarfi me ka fi ƙwarewa a kai ayyukan addini sallah azumi zakka biyayya ga iyaye ayyukan alkhairi duk wani aiki alheri ana yi da kai ko ko ka karar da lokacinka ne wajen yawon kwallo wajen yawon zuwa neman kuɗin da ba shi da amfani kuma abin da ka samu ɗin ma ba zai ba za ka iya bada shi wajen addinin Allah ba da sauran abubuwa irin waɗannan ya kamata ka tunani wannan ƙuruciyar da Allah ta'ala ya bamu ababen tambaya ne a ranar alkiyama annabi sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi ingantacce yana cewa babu wani bawa a ranar alkiyama da zai iya ɗaukan ƙafarsa ya bar asalin inda ya tashi daga kabarinsa sai an yi masa tambayoyi guda nawa guda hudu nan ma a kabarinka bayan ka tashi a farfajiyar alkiyama sai an maka jarrabawa na abubuwa guda nawa guda hudu kuma ɗan mun san cin gidan gaskiya ne ko eh ai ba magana ƙarya kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama za a ci an ce za a tambayi bawa na farko an shababihi fi ma abla ƙuruciyar da Allah ya yi maka ta wace hanya ka ƙarar da ita Allahu akbar mafi yau mun samari ne wallahi ka kwana da sani rayuwa na tafiya lokaci na tafiya babu wanda ya san wace irin rayuwa zai yi kuma yaushe rayuwar za ta ƙare shi yasa ake son kullum ɗan adam ya dinga yin ƙoƙari yana yin tattali na kyawawan ayyuka waɗanda za su sa tsira a gaban Allah a ranar alkiyama lallai za a tambaye ka game da ƙuruciyar da Allah ta'ala yi maka ta wace hanya ka ƙarar da ƙuruciyarka Allah zai maka wannan tambayar tambaya ta farko kenan sannan za a yi ma tambaya na biyu shine wa an hayatihi game da rayuwarka da Allah ya baka rai da Allah ya yi maka a duniya tun daga kan jariri har zuwa lokacin da ka balaga har zuwa lokacin da ka kawo ƙarfi har zuwa lokacin da ka tsufa har zuwa lokacin da ka mutu wani amfani ka tsina wa kanka wani aiki kai wa Allah da zai sa Allah ya ji kanka ya maka rahma za ta tambaye game da wannan an hayatihi fi ma afna rayuwar da Allah ya yi maka ita ta wace hanya ka karar da ita to shine a wannan hadisi abu na farko kenan shababaka qabla haramik ka ci ribar ƙuruciyarka da ƙuruciyar nan taka za ka yi haddan alƙur'ani za ka koyi addini za ka haihu za ka nemi arziki za ka nemi duk abin da zai sa ka huta yayin da girma ya same ka to wai shin neman da kake yi ma ta hanyar halal ne shin ko kai maha'inci ne sun waɗanda ke ha'inci sai dai ka je kai sata sai dai kai sani sai dai kai munafurci sai dai ka haɗa wuri a baka sai dai kai munafurci a wurin 'yan siyasa a baka sai dai a baka haƙƙin wasu ka danne ka cinye sai dai kana jami'in tsaro a baka cin hanci da rashawa ko menene wanda kake yi Allah ya sani kuma Allah zai baka labari a ranar alkiyama za ka sha mamaki bidiyo za a nuna maka shi Allah ke cewa ra'al mujrimuna nar a ranar alkiyama mujrimai za su ga wuta a wa wudi alkitab za a zo a ya a watsa littafi a ranar alkiyama fataral mujrimin za ka ga masu laifi mushfiqina mimma fihi suna jin tsoron abin da ke cikin littafan su na hisabi wa yaquluna ya waylatana suna cewa kai can mu mun shiga uku mun lalace mali hadha alkitabi kai me ya sami wannan littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin karami baya barin babban kowane irin aiki face sai ya tattare shi gaba daya ya yi rakodi Allah ce wa wajadu ma amilu hadira za su sami abin da suka aikata a halarce a gabansu kaji wala yazlimu rabbuka ahada wala yazlimu rabbuka ahadan ubangijinka ba zai zalunci kowa ba ba zai zalunci daya daga cikin mutane ba na'am Allah baya zalunci inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zaluntar ko da daidai da ƙwayar komayya na bayi wa in taku hasanatin yudha'ifha in ma wannan aikin ya zama kyakkyawa ne Allah zai ninninka wannan aiki wa yu'ti min ladunhu ajran azima sai kuma ya bada daga gare shi wani lada mai girma ya kai saurayi wanda kake rayuwa a yau ya kai wanda ka kai lokacin tsufa bayan kayi abubuwan da ka yi a lokacin ƙuruciya lokacin ya wuce kuma ba zai koma baya ba ka yi dubi zuwa ga rayuwarka ka tuba ma Allah cikin abin da kai suka ci a kai ya kai saurayin da kake da ƙwari a jikin kake da lokaci yi ƙoƙari ka amfani lokacinka wajen abin da zai zama ka amfaninka ne a lahirarka don ita duniya a nan ake noma lahira Allah ka sa mu gane na biyu manzo Allah ce sihhataka qabla maradik ka riban lafiyar da Allah ya baka kafin ciwo ya zo Allah za ka ga mutumin da da ƙarfinsa da komai ga ƙuruciyar ma ga komai amma me ya faru ciwo ya same shi yar malaria nan kawai typhoid za ka iya samu ka tanan ne ka ɗaki tsawon sati guda ba ka fita da ka saba kana zuwa sallah yau ba daman zuwa sallah ka saba kana sallah a tsaye ba daman sallah a tsaye da ka tsaya sai ka jikinka yana juyawa kamar zaka faɗi ko kuma da ka tsaya sai ka ji karfin jikin naka ba zai ɗaukar ka ba to a lokacin da kake da lafiya kafin rashin lafiya ya same ka me kai tun kafin rashin lafiyan da zai kurkushe kai ya same ka il accident za ka yi a mota ka karye gida bakwai ko gida takwas kafafunka su lalace a wayi gari gaba ɗaya ba ka iya motsi ko nan ko can ina ƙarshen ta ba akan ainihin wato waɗannan abin nan itatuwa ƙafafuwanka sai sun zama guda hudu ga biyun jikinka ga kuma biyun hannu da su za ka dinga lallaɓa kana tafiya kafin wannan abin ya same ka wani aiki kai na alkhairi wanda in Allah ya karke kai tambaye ka za ka iya bada amsa cewa ga abin da kai a lokacin da kake lafiyarka kada lafiyanka ta dinga ha'intarka tana yaudararka kana ɗaukan cewa ai kai yadda kake jin ka da lafiya a yanzu nan ai ba wani waye waye komai ma za ka iya yi kai ne sata kai ne hawar gidan mutane kai ne sare kai ne yawo kai ne munafurci kai ne zina kai ne liwaɗi kai ne kai ne kai ne kai ne abubuwa da yawa wallahi wannan sai ya zame maka kalubale a gaban Allah Allah zai tambaye ka lafiyar da ya baka a cikin sunan Abi Dawud annabi sallallahu alaihi wa sallam yace daga cikin farkon abin da za a tambayi bawa a ranar alkiyama Allah zai ce da bawa alam nasiha jismak shin ban baka lafiya koshin lafiya a jikinka ba alam nasqika ma'an baridan shin ba mu shayar da kai ruwa mai sanyi ba na'am lafiyar jikinka Allah zai tambaye ka akan ta da aka baka lafiyar mai kai ka yi tilawan alqur'ani ka zo masallaci jam'i ka yi ma Allah tasbihi ka yi wani aikin alkhairi an ce ana aikin gayya ka ji an yi da kai ana gina masallaci ka ɗauka ka bada in ba ka da ƙarfin ba ka da kuɗi ka je an yi da aikin da kai da jikinka kamo ruwan nan abin an ce duk wani alkhairi za a kulla a cikin al'umma ka ta jikinka da dukiyarka da komai ka yi ka riba ta in ka yi haka in kuma ka faɗa a wancan ɗayan layin sai da ta Allah shi kyauta Allah ya baka ikon tuba amma lallai akwai ainihin wato ƙalubale mai girman gaske game da wannan ɓangare lallai tabbas wallahi lafiyar nan da Allah ya baka ka cire banta kafin lokacin mai rashin lafiya daɗinta guda ɗaya ne in kai salihi ne sai Allah ya ƙara maka kyawun ayyukanka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza marida al-abd idza marida al-abd aw safara idan aka wayi gari bawa yayi tafiya ko yayi rashin lafiya manzon Allah yake cewa za a ci gaba da rubuta masa abin da ya kasance yana aikatawa a halin yana da lafiya da kuma halin kasantuwar mai da kuma halin kasancewarsa ainihin wato a halin zaman gida mutumin da ke tafiya baya yawan nafiloli ko baya yawan yi saboda yana kan hanya to nafilolin da ka saba yi na rawatib da wanda ka saba yi na rakatayin fajiri da wanda ka saba yi na sallan walha ko da baka yin ba Allah zai rubuta maka ladan wannan aikin naka idan rashin lafiya ne hana ka in za ka kai shekara ashirin talatin a halin rashin lafiya wallahi wannan aikin alherin naka da ka saba kana yi Allah ba zai tsayar da shi ba za a ci gaba da rubuta maka shi saboda ka saba kana wannan aikin alkhairi Allahu akbar shi yasa Allah yake cewa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'min duk wanda ya aikata wani kyakkyawan aiki alhali yana mumini fala yakhafu zulman wala hamma kada ya tsammanin za a zalunce shi aikin da ya yi a masa ƙwange ko kuma a tauye masa ladan wannan aikin Allah ba zai yi wannan ba sai dai ma ya ƙara maka ya ninka maka kaga a shi lafiyar da Allah ya baka dama ce ta ka gyara dama ce ta ka tsara gyara rayuwarka ka inganta ta ka tafi da ita a bisa hanyar da Allah yake so ya da ita na uku manzo Allah ya ce ghinaka qabla faqrik ka ci riban wadatarka a lokacin da kake da ita kafin talauci ya same ka ka taɓa cire wani abu mai nauyi ka yi addinin Allah wanda in ka kalli wannan abin yana maka daɗi a rai cewa alhamdulillah ka taɓa yin wata sadakar da ba wanda ya san ka yi ta sai Allah sai kai da ka san ka yi wannan abin ka ɓoye kuma ka taɓa yi na fili mai yawa wanda ya sa sauran mutane suka yi koyi da kai suka bada mai yawa? Shin abin da ma kake nema ɗin halaliyar ka ne ko ko ta hanyar haram kake samu? Babban ƙalubale kenan. Shi hadisin da Ibn Majah ya rawaito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya cewa اتقوا الله وأجملوا في الطلب كجن قوران الله كتيا يدوكوتين الله يا كو جماعة كتيا يا الله sannan ku kyautata wajen neman halaliyarku manzon Allah ya ce kada jinkirin rashin zuwan arzikin da wuri ya sa ku yi ƙoƙarin neman wannan arzikin ta hanyar da Allah ta'ala ya haramta wallahi duk abin da za ka nema ta hanyar haram ka sai kayan sata ka je ka yi satan a haɗa baki da kai a yi yaudara a cinikin filaye ne a yi arin gizo ka samu kuɗin duk abin da ka samu wallahi inda ka yi haƙuri za ka same shi ta hanyar halal arzikinka ne Allah ya rubuta maka za ka same shi amma ka kasa haƙuri ka nemi wannan arzikin dan da Allah bai sa zuwa ninka wala zuwa ninka ba amma da ka yi haƙuri ka da hanyar da Allah yake so arzikinka ne Allah ya rubuta a rayuwarka za ka samu sai ka kasa yin haƙuri ka samu wannan arzikin ta hanyar halal sai ka bi ta shakkot so wannan za ka gama rayuwar ka ci da kanka haram ka sha da kanka haram ka ci da 'ya'yanka haram ka ci fatar da su haram ka yi guziri da haram ka yi duk abin da kai da haram sai ranar alkiyama an zo gaban Allah da kai sai a karanta maka hadisi a ca manzon Allah bai gaya muku ba kullu lahmin nabita min suhtin hannahu aula bih duk wata kokar da ta ginu a jikin dan adam da kuɗin haram wuta ce ta bi cancanta ta ci wannan fatar amma maganin shiga aljanna wallahi babu in dai aikin ka ne neman haram ba ta hanyar da Allah yake so ba ina maka bishara da wannan manzon Allah yake ba ka ba aljanna sai dai kaga ana shigar ta wallahi duk wani abin da zaka samu ta hanyar haram ta hanyar ha'inci ta hanyar duk abin da zaka yi wallahi arzikinka ne inda ka yi haƙuri ka da hanyar halal Allah zai baka wannan arzikin naka ne an rubuta maka shi shi yasa manzon Allah sai kai ku yi haƙuri ku nemi halal ɗinku ku ji tsoron Allah ku kyautata a wajen nema kada jinkirin zuwan arziki ya sa ku nemi wannan arzikin ta hanyar da Allah baya so ta hanyar haram sai manzo Allah yake cewa domin ku sani abin da ke wurin Allah ba a samun shi sai ta hanyar abin da Allah yake so amma abin da ke wurin Allah ba a samu ta hanyar mai ta hanyar barna ta hanyar haramun ta hanyar sabo wannan abin ba a samun wurin abin da yake wurin Allah ta hanyar sabo a ko nawa ka samu ko miliyan nawa ka samu ka zo ka gina masallaci ka gina makarantu amma kuɗin haram ne Allah zai karba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wala Allah ba zai karba ba wanda ya bada naira goma ta halaliyarsa ba ya da wannan sai naira goma nan wallahi wannan abin da ya bada din ya fi wanda ya ce naira biliyan ɗaya bilba ya bada wallahi mai naira goma nan Allah sai mai sakamako da aljanna wanda ya bada biliyan ta haram Allah kuma ya turmi da hanci shi a gidan wuta komai aikin alherin da ya Allah baya so da yayi haƙuri arzikin zai zo ta hanyar da ainihin wato Allah ta'ala yake so ya nemi wannan arziki don haka gashi nan manzon Allah yake cewa ka ci riban wadatarka tun gabanin talauci ya zo eh rayuwa da haka take ba wanda zai ce maka tun da ya taso bai san talauci ba har ya koma ga Allah kace digo ɗaya ne a cikin ɗari ma'ana sai ka sami 99.9 na mutane sannan ka sami irin wannan guda ɗaya kullum ce maka ya taso a wadata ya rayu a wadata kuma ya mutu a wadata talauci ko wata wahala ba ta taɓa samun shi a rayuwar nan yana da wahala a sami irin wannan sai digo ɗaya ne a cikin nawa ai kaman babu ne ko dan na san a taron mu nan babu ku kalle ni da kyau ina kallon ku kuma babu rayuwa ka take yau a samu gobe yi ne a yi haƙuri yawmun laka ne wa yawmun alaik yau ka ji kayi murna ka samu ribar dubu goma ka samu ribar dubu ashirin ka yi asusu ka yi adashi ka tara naira dubu hamsin dubu ɗari ka sai fili ka gina gida ka yi kaza da gidan naka da komai naka da mashin ɗin kwatara ba kuɗin sa mai kuma gidanka ba kuɗin cefane kuma ba hatsin da za a dafa haka za ka dafe kai nan kai can sai dai ka ji ka ce ar miliyan da Allah taimake Allah ba mu bashi da Allah ko za mu dan samu aiki zuwa jibi ko wannan sati guda to kafin talaucin nan ya zo yi kokari wannan wadatar da Allah imar kai ma Allah wani abin da Allah zai kalla ya biya maka bukata a lokacin da ka shiga cikin tsanani تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يقول قرنتنا واد الله تفند الله قيم الله وانا أبن الخير ألوك تندك كيدا يلواد وداتا شي الله ذي تنا لكي ألوك تندك كيدا كيف فما نسألني الله ذي تنا لكي شعباوا ناني فواني yana cikin tsanani ya yi aikin kaza ya mun kaza sai ce to na bashi kaza na hore sai ga hanyoyi sun dinga budewa daga wuyanka kawai ka tsaya ka roƙi Allah kace ya Allah ka rufa min asiri sai ce na rufa maka ya Allah ka bani wadata ce na wadata ka ya Allah bani kaza na yi maka saboda me kai wa Allah abin da Allah yake ki riban wadatan ka ya kai bawon Allah tun kafin talauci ya same ka kuma talauci kala biyu ko dai talaucin zuci ko talauci na gaske akwai mutumin da in ya mallaki naira miliyan ɗari na rantse da Allah ba zai iya ce naira dubu ɗari alheri ba ko zumunci ko aikin Allah ko wani abu kawai ya ma yanke kansa kawai duk taimakon duniya an wajen dubu goma ne ko uwarsa ce ba ta da lafiya ba zai kashe mata sama naira dubu ashirin ba uwarsa ta haife shi na rantse da Allah muna da su da yawa ko babu akwai wanda mahaifinsa yana fama da talauci ba abin da za shi a gidan yana da naira miliyan ɗaya miliyan biyu a kan ɗinsa wallahi ba zai iya sayan buhun shinkafa ya kai wa mahaifinsa a gida ya ci ba ya kai wa mahaifiyarsa katan ɗin taliya ya siya musu man gyaɗa ya yi musu abin da zai musu duk samu sauƙi rayuwa ba wallahi da yau nan ba ma iyawa ko muna yi wannan haka zai ba mahaifiyar shi a cikin a cikin rashin lafiya ko kwadago ba zai iya ya je ya nemo kuɗin da zai sai mata magani ba ina amfani irin wannan haihuwar ina amfani irin wannan ɗan kiriban wadatanka tun kafin talauci ya same ka abu na gaba faragar qabla shughlik dama da lokaci da Allah ya baka yanzu lokacin da kaje juma'an nan dama ce za ga lokacin da kana cikin wani aiki kana ganin bari kai maza ka je juma'an ne ma sharp sharp mu dawo ba za ka samu hudu ba ba kai kana zuwa yi a sallah ne ka samu ka koma ka cigaba da wannan abin baka da lokacin zuwa ibada wanda manzon Allah yake cewa wanda ya hadaci juma'a ya zo kafin liman sannan ya tawa dole kai tunanin ya za a ka inganta ta damar da Allah ya baka sai ga mutum ya zo masallaci mu je gaskiya ka ajiya mana dogon ka ajiya mana dogon sura akwai masu batir akwai baya tuna yana da batir sai ya zo wajen sallah haka ne ko ba ka bani dan sallah minti biyar minti goma ya ya gama ita ko hudubar juma'a ce da Allah shi malam ba a lokaci ne ina da uzurori da Allah sun mana yawa to wannan lokacin da Allah ya baka zai tambaye ka akai tun kafin abubuwa su maka yawa yi amfani da lokacin da Allah ta'ala ya baka tun kafin shagulgula su maka yawa su hana ka aikin alheri su hana ka samun lahira su hana ka aikin Allah kawai duniya kake so ka gina kana cikin haka mutuwa mutuwa ta zo maka dan babu wanda mutuwa za ta sassauta masa ko da da sakon daya a daga masa lokacin sa idan lokaci yayi na ƙarshe hayataka qabla mautik kiribar rayuwar gaba ɗayan ta kafin mutuwa ta zo ranar da kana kwance a gida shikenan kamar mafarki sai ga wani ya sauka kai ne wani ko eh to shi rayuwar ta ƙare daga yau abokan me zuwa ya ɗauki ran yana nan zuwa daga yau ba maganin tafiya ba maganin cin abinci ba maganin kaza dan lokaci kaɗan muke jira in ka yi sa'a ma kwana biyu kafin sai zai ce maka to fa lokaci ya riga yayi a dinga tinsa maka a ranka lokaci yayi in kana da abin da zaka yi wasiya kai wasiki da shi lokacin ka da ya riga yayi shin kowane lokaci zaka iya mutuwa da an zo zai shi zai ce to jama'a ni fa na riga na yanke tsammani da rayuwar nan amma da Allah ayi min kaza a ba wani kaza a ba wani kaza a ba wani kaza ayi kaza dan Allah in na mutu in na yi kaza ayi kaza kafara ji wasiya kenan ko to wannan ma fa in kai mai imani ne ke nan mai dama wani kawai yana tafiya kan hanya faf mutuwa za ta bige shi shi kenan sai dai in ci shi a kiyama ina za shi me ya kudurta a ran shi zai yi kuma a kan niyyar wannan abu za ta shi a ranar alkiyama kibar rayuwar ka bawan Allah kafin mutuwa ta zo ranar da kana kwance kamar farki za ka cewa bari daga hannuna kaga ai ba hannuna bane ai ba ran ma a jikin kana ji kana gani za a zari ran ɗaya biyu ne kuma ko dai mala'ikun rahama su zo ko dai mala'ikun azaba su zo in rahama suka zo kana ji kana gani irin cewa da raina fa ina ji a cewa na ya mutu ka cewa a'a ban mutu ba gani da raina ce ina ai wani ya mutu a jada kuma su wanka Allah ya ji kan wani sai a ja mayafi sai a rufe da raina din ina ji kuna cewa za a je a rufe ni ina wani kai haka za a zuwa ɗauko ka sa ka alikafani a yi maka wanka wanda zai yi ka ɗauki haƙƙinsa ka mayar masa ka mayar masa wanda ba za ka iya mayar masa ba kai sadaka da shi Allah kai ladan zuwa gare shi manzon Allah yake cewa duk wanda ya san yana da abin da yake ci dan uwansa a yau to yayi kokari su warware tun yau din nan tun kafin wani yini ya zo wanda babu zinari babu azurfa babu abin da za ka fanshi kanka da shi ana maganar lada ne innamal hasanatu wasayyi'at Allah ka sami kyakkyawan ƙarshe yan uwa ƙarshe mu dage da addu'a ƙasar mu tana cikin matsala tana cikin masifa da bala'i jiya na ga wani kamfanin labarai sun buga wani labarai shugaban ƙasa ya fitar da sanarwar cewa in aka zaɓe shi a shekara ta 2027 to ga manufofin abubuwan da zai cika ba ku gane rancen ba mana yanzu an riga an gama duk abin da zai an Najeriya riga ya gama yanzu maganan 2027 ake yi tsakanin mu da Allah daga lokacin da aka fara mulki nan zuwa me aka yi mana masifa da bala'i muke ciki ko ko a mun samu ƙarin ci gaba ne masifa da bala'i muke ciki yan siyasan mu da shugabannin ba ma can suke ba yanzu boko haram ta dawo sabuwa fil harkan banditry ya dawo sabuwa fil sai siyasa ake da wasa da rayuwar mutane ke sa amma kana cewa wai kai kana son ka zama soja aikin banza ne dan ka zama sojan ma wanda za ka je a kashe ka a iska ba wanda ya san inda ka mutu iyalanka ba wanda ya shiga ka an manta da kai kenan yanzu barikokin sojoji ake kai wa hari a maiduguri kusan guda nawa kai kusan guda bakwai ka je ka ga ƙananan yara sojojin da ake ɗiba an kashe su ga nan birjik kuma ba a faɗin asalin namban mutanen da ake kashewa kuma ba ba yadda za a iya yin bane amma ba ma ya cikin bajetin shugabanninmu tunanin waya za a kawo ƙarshen abin a to ina tabbatar muku da wannan wallahi tallahi in ba mu dage da addu'a ba sai mun gummace abin da ya faru a baya a zamanin Goodluck Jonathan ai musa abin da ya faru ko na Boko Haram babu inda bata kewaye ba arewacin Najeriya nan babu garin babu gari wani babban gari ko wani city da ba ji an buga ban ba kowa kowa mu an yi wannan ko ba yi ba an yi masifan nan kuma na so yake yi tahowa yake yi in kana ganin ai mu nan ba komai to kai ma zai same ka mu dage da addu'a mu mai da al'amarin zuwa ga Allah ko mu kyautata alaƙar da ke tsakanin mu da Allah wannan zai sa idan mun roki Allah Allah ya tausaya mana ya karba haka muna fata Allah ta'ala ya shirya mana shugabannin mu Allah ya sa su gyara Allah ya sa himmar kokarin sauke nauyin da Allah ya daura musu ya zama shine farkon abin da ke tunani ba tunanin wani abin daban ba Allah muna roƙa mana tsaro a wannan ƙasa ta mu ya Allah duk waɗanda aka jarabta da wannan musiba ta rashin tsaro Allah muna roƙonka Allah kai mana Allah kai musu maganin ta Allah muna roƙonka tsare mu ka tsare mana imanin mu ka tsare mana zuriyar mu ka sanya mu daga cikin bayin ka waɗanda kake so ka yarda da su ya Allah muna roƙonka ka ba mu zaman lafiya ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya ya Allah duk masu kokarin gurɓata mana yanayi na lafiyar mu da zaman lafiyar mu ya Allah duk wanda zai kunno wannan wutar Allah ka kona shi da wutarsa ya Allah duk wanda ke da hannu Allah ka kama hannunsa ka dilmiya shi a cikin wannan wutar Allah ka sa wannan musiba ta cinye shi Allah ka kawo mu al'umma mu zaman lafiya musamman arewacin Najeriya Allah muna roƙonka Allah ka kashe mana wutar wannan musiba Allah ka tausaya mana Allah ka yaye mana wannan halin da muke ciki ya Allah ya Allah muna tuba zuwa gare ka ya Allah ka dube mu Allah ka yi mana gata Allah ka datar da mu alkhairan duniya da lahira Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkanin damuwa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا